أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أهل بيته وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan masallaci na al-muhajirun domin ci gaba da tafsirin alqur'ani mai girma inda muke tafsiri a cikin suratul baqara jiya mun tsaya wato a aya ta 223 yau kuma insha Allah tabaraka wa ta'ala za mu tashi aya ta 224 muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya datar da mu yau muna 22 ga watan Ramadan shekara ta 1446 bayan hijira Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya daidai da 22 ga watan uku shekara ta 2025 miladiya insha Allah za mu tashi faɗin Allah tabaraka wa ta'ala ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم
حياك الله kafin mu fara akwai wanda ya tambaya na mance in fara magana akai kafin yake cewa bayan da aka jiya kamar hadisai da makaji na annabi sallallahu alaihi wasallama na cewar ku saba wa yahudawa su sun zamto idan matansu suna yin haila ba sa zama gida tare da su manzala ce ku yi komai tare da su kuma kwanta a shimfiɗa guda tare da su sai dai kada ku sadu da su sai yake tambaya cewar to yanzu ya halasta mutum yana jin warin jini a jikin matarsa ya nisanci shimfiɗa ya zama mana ya ƙi yarda su kwanta shimfiɗa ɗaya ya kwanta shimfiɗarsa daban tata daban saboda yana jin ƙarni ƙarni ko kuma wari wari idan akwai abin da zai cutar da mutum dangane da matarsa babu laifi irin wannan idan akwai abin da zai cutar da mutum kuma su mata ya kamata su zamto cikin tsafta kwarai da gaske da kamata a ce kuma don mace tana haila zama tana yanayin da mutum zai ji wani abu wanda ba daɗi ba mata wato allahu tabaraka wa ta'ala wato abin da ake jin hankali shine mutane a sami daidaito tsakanin ma'aurata miji kyautatawa mata mata ta kyautatawa miji yana daga cikin kyautatawa kuma wato shine yin tsafta musamman kuma ita mata idan to mace tana da tsafta kwarai da gaske kuma dama yana daga cikin abin da yake ƙara wato zama mai kyau kyakkyawan zama tsakanin miji da mata idan mata tana da tsafta amma ya zamto tana al'ada tana karni tana wari wannan ba laifi mutum ya ji ba zai iya jurewa ba yana da gaskiya zai iya canza gurin kwanciya ba laifi bane ba ya kamata kuma ce dama su zama haka ba shi ma namiji bai kamata ya zama ka je ka dawo ko ka zo ka kwanta da matarka bakinka yana wari ko kuma jikinka yana wari wannan duka ba alkhairi ba ne ba abu ne mai kyau mummunan abu ne sabon annabi sallallahu alaihi wasallam wato sun zamto cikin tsafta abdullahi dan abbas in yazo zai shiga gida sai ya tsaya bakin kofar gida sai ya ku ya taje kansa yawanci suna da matajin kai su samu kayar da biyu haka a daure ta a a jajjera ta kamar kum tunda lokacin ba a fara irin ba a wannan abubuwan na roba misali ko na karfe din nan mutum ya kum ɗinsa ya sa shi a jihu ga sahabbai fes fes da ɗan turaren mutum a ɗan kulle a ɗan wani abu idan ya zo abdullahi dan abbas in yazo zai shiga gida sai ya tsaya sai ya taje kansa ya dan shashafa ya dan yi kamshi ya taje gemun sa ya taje kansa har wani tambaye shi to mutane suna yin wato suna taje kansu in za su fito kai kuma za ka shiga gida kake ya ce to ai so nake na mata ado kamar yadda nke son yi matan shi ne sai a zauna lafiya da sau da haka yana da kyau wato ma'aurata kowa ya kokari wajen tsaftace kansa kare je tana wari ko kai kana wari ko duka kuna wari ta kasa ya zama abokan wani iri abin ya yi muni kwarai da gaske ko aiki mutum ya je san bai abin nan ba shi sa za ga waɗansu masu dabara ma waɗansu idan suka je aiki suka irin a kasuwancinsu ko sana'arsu ta hannu ce akwai yin gumi da sauransu to inda ya gurinsa akwai gurin wanka gidan wanka dab sai mutum ya yi wanka tsaf ya kintsa kafin ya dawo gida saboda kar ma ya dawo guji-guji haka wani iri wani kuma in babu halin haka din in ya dawo yana dawowa to zai fara da wanka ne tukuni tsaftace jikinsa sai ga an sami kyakkyawan yanayi amma lokaci wasu matsaloli suna faruwa da nauyin mutum ya ce mata wari kake shi ma kuma da nauyi ta ce masa ai wari kake sai a rika samun wani irin al'amari wanda kana da kyau gaskiya wato mata su lura ko shakka ba tsaftar gida tsaftar jiki kuma nan ba ɗaya kenan dama zama jiki tsaf tsaf amma ya zamto mata kuma tana wari ai kuma ba abu ya lalace kenan kuma ai Allah kare Allah tabaaraka wata'ala yace wala taj'alu Allaha urdatan li aymanikum kada ku sanya Allah tabaaraka wata'ala ya zamto wato hani ga rantsaran tsanku mana kar ya zamto saboda kun rantsa da Allah sai ya zamto kun ki yin wani aiki na alkhairi an tabarru ya zamto wannan rantsuwar ku da Allah din ta hana ku ka aikata wani aiki na bir wato aiki na addini aiki na biyayya ga Allah tabaaraka wata'ala watattaku kuma ya zamto wannan rantsuwa da Allah din ta hana ku wato ku ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala ku yi aiki na takawa wa tuslihu bainan nas kuma kar ya zamto dai wannan wato rantsuwar taku ta hana ku yin sulhu tsakankanin mutane sasanto tsakaninku da mutane wallahu sami'un alim Allah tabaraka wa ta'ala yace Allah sami'un wato mai ji ne sannan alimun kuma sani ne Allah tabaraka wa ta'ala yace la yu'akhidhukum Allahu bil lagwi fi amanikum Allah tabaraka wata'ala bayya kama kuma na ba zai kama ku da lagau fi aimanikum wato cikin rantsarar ɗanku ba rantsuwa wacce take ta lagau za mu ji yadda malamai suka yi maganganu a takaice me ake nufi da wato rantsuwa ta lagau walakin ya akhidhukum bima kasabat qulubukum sai dai Allah tabaraka wata'ala yana kama ku da abin da zukatanku suka tabbatar ka san gaskiya ne kuma kai rantsuwa kan ƙarya wallahu gafurun halim Allahu tabaraka wata'ala mai gafara ne sannan ubangiji mai hakuri ne wato mai jinkirin wato mai jinkirin juriya ne ga ainihin wato halayyar bayi subhanahu wata'ala wannan aya wasu malamai suke cewa ta sauka ne cikin al'amarin Abdullahi bin Rawah shi Abdullahi bin Rawah wato dangane da wata wato wani dan uwansa Bashir bin Nu'man al-Ansari yana da matsala tsakankaninsa da shi sai ya rantse cewa ba zai ƙara shiga gurinsa ba ba zai ƙara zuwa gidansa ba ko gurinsa ba ba kuma zai ƙara masa magana ba ba kuma zai ci gaba da sasanta ko ba zai sasanta tsakaninsa da wanda suke da matsala ba tunda ɗan uwansa ne idan abu ya faru kaga za ka shiga cikin hidimar ɗan uwanka tsakaninsa da wane ba da ka ga an samu sasanto sai ya rantsuwa cewa ba zai ƙara zuwa gunsa ba saboda ya ata masa rai ba kuma zai ƙara masa ma magana ba ba kuma zai yi safanto tsakankaninsu ba ya rantsuwa akan wannan sallam tabaraka wa ta'ala sauka da wannan aya wala taj'alu llaha urdatan li aymanikum kada ku sanya Allahu tabaraka wa ta'ala ya zamto wato shine katanga tsakaninku da rantsuwarku an tabarruhu ya zamto wato saboda rantsuwar ta hana ku kuma su biyayya shine an tabarruhu sanadiyar rantsuwa ya zamto me kun ta hana ku yi ma Allah tabaraka wata'ala biyayya domin wajen ziyartar dan uwa biyayya ne ga Allah tabaraka wata'ala haka nan kuma yi masa sallama ko yi masa magana shi ma kuma haka sasanto tsakankanin wato mutum biyu din shi ma kuma haka wasu kuma suke cewa a'a ayan nan ta sauka ne cikin sha'anin sayyidina Abubakar ne Siddiq yayin da ya rantse ba zai ƙara biyo Mistah abinci ba Mistah dan uwansa ne kamar kani ne a gurinsa to shi misdah ya yi tarayya da waɗanda suka rinka yada wato kazafi ga nana Aisha yar gidansa yana bakar matar Annabi sallallahu alaihi wasallam to shi yana ganin ga mista dan uwansa ne kuma shi yake daukar nauyin bashi abinci amma kuma mista da su aka dama wajen yada wannan wato ainihin abin nan ga ainihin nan Aisha wato wajen yada abinda munafikai suka shiryo mata na ifk kazafi sai na bakar da wani abu ya faru ya bata masa rai kwarai da gaske kamar da yadda ya faru a kisar ifk din ta na Aisha na Aisha abin ya tsananta a gare ta ta tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam za ta je ta gida yace ta je ta je ta kwana tana kuka tana tambayar mahaifiyarta me mutane suke faɗa a garin da ne tace ke dai ki shiru sun mista kuma sun yarda ga su su ƴan uwanta ne tunda ƴan uwan mahaifinta ne amma kuma sun yarda saboda haka sai na bakar yayi tsaya cak bashi da ta cewa to gashi abin da ake faɗa kuma ba wahayi aka yi ga annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce lalle abin da ake zarginta da shi ba haka bane mutane kuma suna ta haɗewa a gari sai waɗanda suke wato ainihin muminai na ƙwarai da kuma wanda Allah tabaraka wata'ala ya kare su daga cikin sahabbai su ne kawai ba su sharaka cikin wato yi wa nana Aisha wannan kasafi din ba har annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira Zaid ya kira Ali dan Abi Talib radiyallahu anhu ma yana neman shawarin su akan sha'anin ga abin da ake ta faɗa akan iyalinsa nana Aisha ya tambayi Zaid me kake gani yace ya Rasulullah ni dai ba abin da na sani akan iyalanka sai dai alkhairi ni dai abin da na sani Aisha yarinya ce mai ƙananan shekaru amma ban san komai akan ta ba iya alkhairi ne sani akan ta ni ban san ta da wata matsala ba gaskiya manzala ce je ka kaga ba da shawari ne a wato a rikita kuma wannan abin akwai yiwuwar fa duk da ke cewa lokacin ba an yi wahayi bane ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mu cewa kazafi ya kamata ba ba kuma wani abu ne ya bayyana ba amma shi na ganin wannan abin da ake kazafi ne kawai ya ce shi da alkhairi ya sanya a kanta annab sallallahu alaihi wasallam ya kira sayyidina ali sai yake tambaye sa me kake gani sai ce ya rasulullah ai mata waɗanda suke ba ita ba wan nisa'u siwaha kathir akwai mata da yawa ai kaga wannan magana tana gwada me a iya rabuwa da ita a neman wata ma to saboda haka wasu suke cewa tsakanin sayyidina ali da nana aisha babu shi ba haka bane shi sai na ali malamai suke cewa ai yana daga cikin ahlul bai to galibi kuma da yawa al'adar ɗan adam yawanci sai ɗaɗɗaiku haka wato tsakanin matar mutum da ƙannansa ko ‘yan uwansa ba a cika jituwa sosai da sosai ɗari bisa ɗari to shi tun da ƙanin ya a gudun annabi sallallahu alaihi wasallama kaga su ne ‘yan gida ita to ai mata suna nan da yawa ya za ta yi irin wannan wani abin da ake zarginta da shi kuwa a matsayinka na annabin Allah wadda ka tsakanin na Aisha bayan manzan Allah ba duniya da sai na Ali ba wata matsala kamar da wasu ke cewa ai tsakanin su musamman ma shi'a ai ba ma shiri da za ta zai ba haka bane to saboda haka shi mista sai sai na baka rantsi cewa ba zai ƙara ba shi abinci ba ba kuma zai ƙara sadar da ba shi ba shi kawai sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wala taj'alullaha urdatan li aymanikum an tabarruhu wa tattaqu wa tuslihu bainan nas Allah tabaaraka wa ta'ala sai kada ku sanya rantsuwar ku ga Allah tabaaraka wa ta'ala ta hana ku yiwa Allah ta'ala biyayya ta hana ku tsoron Allah tabaaraka wa ta'ala ta kuma hana ku yin sulhu tsakankanin mutane wallahu samiu alim Allah tabaaraka wa ta'ala wato mai ji ne kuma halim wato mai hakuri ne subhanahu wa ta'ala Na'am, afwan wallahu samiu alim. Allah tabaaraka wa ta'ala mai ji ne kuma masani ne subhanahu wa ta'ala. Sai Allah tabaaraka wa ta'ala yake cewa wato a aya ta gaba sai yake cewa walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Sai da Allah tabaaraka wa ta'ala wato yana kama ku da abin da zakatan ku suka tabbata. Ma'ana abin da kuka rantse akan kun san wannan abin. Wallahu ghafurur rahim. Allah tabaaraka wa ta'ala mai gafara ne mai jinkai. walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum sai dai yana kama ku da abin da zukatanku suka tabbatar suka himmatu akai suka tabbatar malamai suka ce mutum ya rantsi da Allah tabaraka wa ta'ala akan abin da yake na nan gaba akan abin da yake na nan gaba mutum sai ya rantsi to wannan idan wannan abin bai yi wato zai kafara idan kuma ya rantse akan abin da yake ya wuce a baya ya kuma tabbatar da gashi yadda abin ya kasance sai shi kuma ya rantse akan akasin haka to malamai suka rubu gida ne wasu ka ce ba zai rantsuwa ba ai ba zai kafara ba saboda laifinsa ya wuce ma ya yi kafara wasu kuma suka ce a zai yi kafara kuma ya ta istighfari ya yi babban laifi fiye da wancan ma'ana kenan rantsuwa akwai wacce yake idan mutum ya rantse wato kala biyu ne ka rantse wallahi za ka yi kaza kaga bai zo wata nan gaba ne to irin wannan ne idan baka yi sai ka yi kafara amma abin ya faru kaga ga yanda ya faru din sai kuma ka rantse wallahi ba haka bane kaza kaza ne kaga wancan tsammani kake za ka yi sai kuma ka samu dama ba to kaga laifinka bai kai a ce me ka rantse akan abin da ka san gashi yanda yayi kuma ka rantse haka baka bashi baka ce wallahi tallahi ka bashi kaga ya riga ya faru kuma ka san baka bashi to suke cewa irin wannan shine suka rabu gida biyu suke cewa ba maganar kafara domin waɗansu laifukan idan kabira ta kai kabira laifi ya kai girma to ai bashi da kafara yanzu shirka ai ta ce mafi girman laifi menene kafara ta ce tunda yanzu ka shirka kai kaza shikenan kai kafara shine sai dai in ka tuba kaf gaba ɗaya ka daina amma dai kaga da rantsuwa din da shirka wane ne fi girman laifi shirka amma an sa wa rantsuwa kafara ba sa wa shirka kafara ba na ba ta gani malamai suke cewa duk abin da ba a saka masa wato ukuwa ba to laifinsa ya kai idan mutum ya yi zina kaga babban laifin yana daga cikin kaba'ir dhunub amma akwai haddi to akwai ababen da kuma suka fi zina su kuma ba su da haddi kamar shirka ba hadiya ce to tunda ya shirka yanzu bari ne yanke masa hannu ko bari masa kaza bari a masa bulala kaza bari a kashe shi bari a kaza a laifin sa ya wuce wannan kamar me matsugo na mata saboda laifin yayi muni da yawa ba amma saka ba shi da haddi saboda laifin ya wuce ma a ce a sama haddi sai dai wasu malamai suke kiyasi akan cewa su ma sai a musu hukunci irin na masu luwaɗi shine a kashe su idan kuma mutum zai rantsi da Allah tabaraka wa ta'ala wato in mutum zai rantsuwa zai rantsi ne da Allah tabaraka wa ta'ala rantsuwa da Allah kuma ko mutum ya rantsi wato da sunan Allah tabaraka wa ta'ala ko kuma mutum ya rantsi da siffar Allah tabaraka wa ta'ala kamar mutum ya ce wallahi ko tallahi ko billahi duka wannan nau'i ne rantsuwa ko kuma mutum ya rantsi da ainihin wato siffar Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ya rantse da izzar Allah mutum ya ce wa izzatillah wa azamatillah wa jalalillah na rantse da girman Allah wannan ma rantsuwa ce na rantse da Allah rantsuwa ce na rantse da arrahman rantsuwa ce ma'ana ko mutum ya rantse da Allah ko rantse da sunan Allah ko rantse da siffar Allah tabaraka wa ta'ala amma ba a rantsewa ba a rantsuwa da wato wani abu daga cikin halittun Allah tabaraka wa ta'ala wannan haramun ne Allah tabaraka wa ta'ala ne kawai yake da dama ya rantse da abin da ya ga dama daga cikin halittunsa gabaki ɗaya kuma me Allah tabaraka wa ta'ala ya ga dama sai ya rantse da shi kaga yace wa shams ya yi rantsuwa da rana ya kuma rantse da wata ya rantse da dare ya rantse da sama duka wannan rantsuwa ce Allah tabaraka wa ta'ala yake yi shi yake da dama ya rantse da komai daga cikin wato halittunsa saboda ka Allah tabaraka wa ta'ala idan mutum zai rantse zai rantse da su da shi kansa ne ko da sunansa daga cikin sunayensa mutum ya ce warrahman ko na rantse da arrahman na rantse da Allah na rantse da ubangijin Ka'aba duka wani mutum zai yi na rantse da wanda ya halicci sammai da ƙasai kaga shine Allah tabaraka wa ta'ala amma haramun ne mutum ya ce ya rantse da mahaifinsa ya rantse da manzon Allah ya rantse da gajimare wannan duka haramun sai da malamai suke cewa idan mutum ya ce ya rantse da alqur'ani to baya cikin waɗancan amma da ya ce ya rantse da Allah ya fi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man kana halifan falyahlif billah aw liyasmut duk wanda zai rantse rantse da Allah ko kuma ya shiru sai Allah tabaaraka wa ta'ala ya ce la yu'akhidhukum Allahu bil lagawi fi amanikum Allah tabaaraka wa ta'ala baya kama ku da allagaw lagawun rantsuwa kuma shine wasu malamai suka ce shine rantsuwar da mutum yake yawan nanatawa a baki ce zaka tamle kasuwa zaka je da eh wallahi ka faran zaka kace wallahi ka rantsi to irin wannan Allah ta'ala bai ya kama mutum da shi na fata gani haka wasu suka ce wasu ma suka ce a ana nufin rantsuwa ce idan ana idan wani abu ya faru na ɓacin rai tsakaninsa da wani na sa'in sa sai ya rantsi akan wani abu la'alla ma shi mai masan ya rantsi wasu suka ce irin wannan ake ne Allah tabaraka wa ta'ala ba zai kama ka da irin wannan ba ko ka saba al'adarka kana faɗar abu kana ba mutum ansa ko ba shi labari sai ka rantsi to malamai suke cewa irin wannan ita ce la yu'akhidhukum Allahu bil lagawi fi amanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum sai dai Allah tabaaraka wa ta'ala yana kama ku da abin da zakatanku suka tabbatar wallahu ghafurun halim Allah tabaaraka wa ta'ala ne gafara ne kuma mai jinkiri ne mai hakuri ne ga alishin bayi idan ka tabbatar da abu ya faru sai kuma ka rantsi to wannan malamai suna ce masa yaminin gamus ko aimanul kadhiba wato mummunan rantsuwa shine ka fa san abin ga yanda ya faru kuma ka rantsi a kai to wannan yana da muni kwarai da gaske ba ku kuka aiwatar da kaza ba ka rantsi wallahi mu muka yi kaza din nan kuma alhali ka sani yana daga cikin wato mummunan abu shine mutum ya rantsi akan abin da yake ya san ba haka bane kuma ya rantsi akai na'am
للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم
hayyak Allah Allah tabaraka wa ta'ala ya ce lillazina yu'luna min nisa'ihim ga waɗanda suke yin ila'i ga matayensu wato shine mutum ya ce ba zai ƙara kusantar iyalinsa ba har tsawon lokaci kaza ya ɗebi lokaci mai yawa shi ne lallazi na yi uluna min nisa'ihim Allah ta baraka wa ta'ala ce tarabbusu arba'ati ashhurin a musu jinkiri a saurara musu wato a ba su dama har tsawon watanni hudu fa in fa'u idan suka dawo wato suka kusanci iyalin nasu fa inna Allah ghafurur rahim lalle Allah tabaraka wa ta'ala mai gafara ne kuma mai jinkai wa in azamu talaqa idan kuma suka nufashi yin saki suka kuma yi saki din ma fa inna allaha samiu alim allah lalli allah tabaaraka wa ta'ala samiu ne ji ne sannan alimun kuma masani allah tabaaraka wa ta'ala yace wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru al mutallaqat mata da aka sake su yatarabbasna bi anfusihinna za su zauna da kawunan su ma'ana za su zauna wato ba miji kenan salatata ƙuru'in tsawon tsarki uku wala ya hillu lahunna an yaktumna ma khalaqa Allahu fi arhamihin bai halasta gare su su koye abinda Allahu tabaaraka wa ta'ala ya halitta ya halatta a cikin a cikin wato mahaifansu ko dai da ko kuma wato haila in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir in sun kasance suna masu imani da Allah da kuma yinin lahira Allah tabaraka wa ta'ala yace wa bu'ulatuhunna ahqqu bi raddihinna fi dhalik wato mazajansu wa bu'ulatuhunna mazajansu da suka sake su din a haƙu bi raddihinna su suka fi cancantar su mayar da su fi zalika a cikin haka mana a cikin wato kwanakin da ba su gama idda ba in aradu islaha idan wato sun nafaci kyautata zamantakewa din walahunna mithlu alladhi alaihinna bil ma'ruf walahunna su ma kuma mata din suna da mithlu alladhi alaihinna kwatankwacin abin da yake kansu bil ma'ruf na kyautatawa kamar yanda yake akwai haƙoƙin mazaje akan matayensu to su ma kuma matan akwai haƙoƙinsu akan mazajensu shine walahunna mithlu alladhi alaihinna bil ma'ruf walil rijali alaihinna daraja Allah tabaraka wa ta'ala yace walil rijali alaihinna darajatun wato mazaje akan su mata suna da daraja wato suna da matsayi suna sama da su wallahu azizun hakim Allah tabaraka wa ta'ala magwayi ne kuma mai hikima ne ta yadda ya sanya mazaje wato su ne sama da mata akwai hikima cikin wannan Allah tabaraka wa ta'ala yace lillazina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhurin ga waɗanda suke yin ila'i ma'ana suke rantsuwa cewar fa su ba za su sadu da iyalinsu ba mutum ya ce kawai ya ƙarace matarsa tarabbusu arba'ati ashhurin za a saurara musu tsawon watanni hudu na watan gani idan mutum ya rantse cewa ba zai kusanci iyalinsa ba to nisansa gaba ɗaya wata hudu ne an tambayi na aisha dangane da wato wani lokaci ne mace take iya yi ta shiga cikin damuwa idan namiji bai kusance ta ba sai take cewa wato tsawon shekaru hudu to shine Allah tabaraka wa ta'ala yace za a ba su wato jira wato a saurara musu tsawon wannan lokaci to cewa za a saurara musu bayan sun yi rantsuwa cewa ba za su kusanci iyalansu ba idan suka yi wata hudu din nan kai tsaye ya zamto matan sun saku ne ko kuma saku ba malamai suka ce abin saku ba inda aka yi wata hudu to za a tambaye shi saki kake nufi ko me eh saki yake nufi yaushe kai sakin lokaci kaza sai a kirga daga wannan lokacin ya kai ta yi tsarki uku e ya kai ta tsaki uku shikenan sai ta kama gamanta a'a ba saki yake nufi ba to yanzu ka koma mu'amala da ita ko kuma ka sake ta idan yace sakin ta zai shikenan sake ta in yace kuma zai koma mu'amala da ita kuma shikenan wasu ke cewa a jira shi na wato wata hudu suka ce shine kololuwa amma kafin wata hudun ya kamata a tare shi kololuwar abin da yake nan wato watanni guda hudu to kuma mutum yana da dama idan musamman a ce iyalinsa sun bata masa rai ya dauki wani lokaci gajere a matsayin wato jan hankali gare su annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa da matansa ba zai shiga ɗakin kowace daga ciki ba sai ya wata guda da yayi kwana 29 sai ya tafi sai ya koma bayan ya ce wata guda zai ba wacce zai shiga ɗakin ta amma da ya kwana 29 da ya koma sai ya fara ɗakin da na Aisha sai ya shiga ɗakin ta tana zuwa sai ya ce da ta ce yana zuwa sai ta ce da da shi wata ɗaya fa kace kuma ya kwana 29 to kaga mata kenan sallallahu alaihi wasallam ka duba manzon Allah ne fa amma saboda dama da Allah tabaraka wa ta'ala zai mace akan mijinta har take iya gaya masa wannan cewa kai da kace wata ɗaya kuma kwana 29 kuma ka dawo kada ka cika ta ɗayan kaga yanzu ba arsuna ba kenan tukunna ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake ta ai asharu hakaza wa hakaza wa hakaza wa hakaza wa hakaza wa hakaza a cikin watanni akwai mai haka da haka biyar biyar biyar biyar guda biyar da kuma hudu guda daya kwana nawa 29 a cikin watanni akwai wasa 29 saboda ka dama wata na ce ban ce kwana 30 ba wata na ce ai saboda ka na dawo saboda ka mutum yana da dama kuma yana da dama ya bai mata zabi sabai sun kasance suna bai matansu zabi wanda daga cikin sai yake cewa ban damu ba na biyo mata ta zaɓi sau dubu ma sai mutum ya zo ya ce da matarsa me kike gani na sake ki ne ko in barki sai ta ce aka bani annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ta'ala ya masa wahayi cewa ya ayyuhan nabi kulli azwajika in kuntunna turidun alhayata ad-dunya wa zinataha fa ta'alaina umatti'ukunna wa usarrihukunna sarahan jamila ya kan na biya matanka idan kuna son rayuwar duniya da kuma adan duniya kyalekyalen duniya to ku zo na ba ku wani abu na mutu amma na dan ba ku dukiya kuma in sake ku sarahan jamilan saki mai kyau a rabu lami lafiya amma idan kun kasance turidun Allah wa rasulahu wa daral akhirah fa inna Allah a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima idan Allah da manzansa kuke nufi da kuma gidan lahira to Allah tabaraka wata'ala ya tanadar ma wato masu kyautata daga cikin ku lada mai girma sai ce da aka saukar da wannan aya sai ce bare je ba su zabi sai fara ɗakin da na Aisha sai ce ya Aisha inni zakirun laki am uhibbu an la tasta'jili fihi hatta tastakhiri abawaki zan baki zabi ina so karki gaggawa sai kin je kin nemi zabin mahaifinki sai ta ce ya Rasulullah wannan wani al'amari ne haka zan je nemi zaɓin sai ce barin gaya miki Allah ta'ala ne saukar da aya kin ji kin ji saboda haka me kike gani ki je ki nemi shawarar su idan sun ce in sake ki zan sake ki zan baki wani abu in kuma tun daga halin da ake ciki in kuma kuna so ki zauna tare da ni kin zaɓe kin zaɓi Allah kin zaɓi ni to shikenan ta shi ya rasulullah yanzu dangane da kai ne sai na je na nemi shawarar mahaifina ta ce na zaɓe ka ikhtartullaha wa rasulahu wa daral akhirah na zaɓi Allah da manzansa da gidan lahira ba magana in je in zaɓin mahaifana ai wannan ba abin neman shawari ba na yanke hukunci da kai na rasulullah manzala zai tafi ɗakin wata daga cikin matan sai ta ce ya rasulullah da Allah in ka je duk wacce ta tambaye ka me na zaɓa kar ka gaya mata ko wacce ta zaɓa mana kanta mafita ita kaɗai tunda matan annabi sallallahu alaihi wasallama saboda matsayin na Aisha a gurin annabi sallallahu alaihi wasallam sukan bi ra'ayin Aisha cikin wasu al'amura ɗin. So, daga akwai yiwuwar wata ta tambaye shi mai Aisha ta zaɓa, ita ma ta zaɓa irin nata. Ya ta ce, To, lalan ka je karka, in wata ta tambaye ka karka ba ta satar an saka shiga abin da na zaɓa. Sai maza za ce, To, ni ai Allah bai tulo ne mai ɓoye al'amura, duk wacce ta tambaye sai na gaya mata. Kaga ita, wato mata kenan, kaga la'alla in wata zaɓo saɓanin wannan an rage yawa. saboda haka manzon sama ya shiga duk wacce ne mi zabunta ta ce ta zaba Allah da manzansa da gidan lafiya saboda shi ma wato abu ne wanda yake ya ya halasta idan mutum wato ya zabi wato mutum ya ila'i dangane da matansa ko matarsa to wannan wata hudu shine kawai iya abin da za ka saurara masa idan wata hudu ta yi to sai a dakata sai a ja masa birki dama ita za ta sanar to yanzu fa kwananmu kaza ko watanmu kaza ba ni ba shi ba wani abu da yake haɗa mu to fa ana zuwa wata hudu nan sai a kira shi ko iyayensa ko iyayenta ko wakilan auren ko kuma shugabanni a fa kira shi shi me ya faru fa in fa'u idan suka koma su mazaje din dangane da wato wannan rantsuwa suka koma suka ci gaba da mu'amala da matansu bayan da sun rantsi fa inna allaha ghafurur rahim lalle allah tabaaraka wa ta'ala mai gafara ne mai jinkai to a wannan sai malaman suka yi sabani cewa yanzu idan mutum ya rantsi cewa ba zai sadar iyalinsa ba yayi wata hudu daga baya kuma ya koma zai kafara wasu suka ce lalle zai kafara wasu suka ce abu zai kafara wallahu alam allah tabaaraka wa ta'ala ya ce wa in azamu talaqa idan suka wato suka himmatu wajen yin saki har ma suka yi saki in fa inna allaha sami'un alimun lalle allah tabaaraka wa ta'ala mai ji ne kuma sani ne ya ji cewa sun yi saki kuma ya san cewa sun yi saki wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihin mata wanda aka sake su wato za su zauna da kawunan su su jira salasata qura'in wato tsawon tsarki uku sai sun yi tsarki uku kafin wato su samu damar wato auren wani idan mutum ya saki matarsa sai ta tsarki in bata da ciki in kuma tana da ciki sai ta haife abin da yake cikinta idan yanzu mutum ya saki matarsa da ciki wata daya to fa sai ta yi wannan adadin watannin da za ta yi ta haife idan wata takwas ne haka sai ta yi haka sannan za ta gama wato idda idan kuma ma wata ɗaya ne ta yi ta haihu shikenan ta gama idda in ma wata ɗaya ne bayan ka sake ta in ma sati ɗaya ne bayan ka sake ta kawai kalas shi kenan Allah tabaraka wa ta'ala yace a cikin a cikin wata aya wa ulatil ahmali ajalahunna an yad'ana hamlahun ma abota ciki wato ajlahunna wato ainihin zamanin da za su ci na idda shine an yada'na hamlahunna shine su haife abin da ke cikin su din in suka haihu shikenan sun gama idda idan iddar wato saki ne kuma tsarki uku idan kuma iddar mutuwa ne wata hudu da kuma kwana goma wannan shine abin da wato ake na fatan gane idan mutum ya mutu bar matarsa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wallazina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra wanda ake karɓar rayukansu daga cikin ku suke mutuwa suka bar iyalinsu to wannan matan za su zauna tsawon wata hudu da kuma kwana goma idan mutum ya saki matarsa afuwa idan mutum ya mutu ya auri mata bai sadu da ita ba sai ya mutu yanzu wannan matar za ta yi idda wata hudu da kwana goma to amma sai ya aure ta sai ya sake ta ba abin da ya haɗa su da ita to yanzu wannan ko da a ranar ta samu namiji za ta yi aure na fata gani Allah tabaraka wa ta'ala yace ya ayyuhal ladina amanu idza nakahtumul mu'minati thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum alayhinna min iddatin ta'taddunaha idan kuka auri mata sannan kuka sake su kafin ku sadu da su to ba maganar wata idda da za ku lissafa musu kawai shikenan wato za su ci gaba da wato neman wani miji su aure ko da ran da ka sake ta ta samu wani za ta yi abu na fatan gani hakanan kuma idan ta haihu za ta yin aure ko da kuma akwai jinin biki a jikinta so dama da jinin haila da jinin biki ba sa hana wato mace ta yi aure a ɗaura mata aure sai dai me suna hana a sake ta ne ba za a sake ta tana jini ba amma za a iya ɗaura mata aure kuma tana jini shi sa wato tsofaffi da yawanci in za su yi aure in ma za su aurar da mata ko yarinya ko mace yawanci sukan kintashi lokacin da ya zama cewa lokacin al'ada ta sai aure da ita tare da cewa daura mata aure tana al'ada din ba haram bane Allah tabaaraka wa ta'ala yace wala yuhillu lakunna an yaktumna ma khalaqa Allah fi arhamihin bai halasta ga su mataye su rufe ma'ana su koye abinda Allah tabaaraka wa ta'ala ya halatta a cikin mahaifarsu wasu malamai suka ce abinda ake nufi abinda Allah ta'ala ya halitta a cikin mahaifarsu shine sha'anin haila ta koye mijin ya sake ta yana so dawo da ita ta ce masa an riga na idda to wannan haramun ta aikata Allah ta'ala ce bai halatta ku yi haka ba so da kanzu sai ka bani kudin sadaki sabo ai tun da riga na idda to wannan ta aikata haramun ta yi laifi ga Allah tabaraka wa ta'ala shine Allah ta'ala ya ce wala yahillu lakum bai halatta gare su su koye abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya halitta a cikin mahaifarsu wato na fitar jini wasu kuma suke cewa abinda ake nufi shine bai halasta a gare su su ɓoye abinda Allah ta'ala ya halatta a cikin mahaifarsu na 'ya'ya ba suna da ciki su ce basu da ciki ko basu da ciki su ce suna da ciki su gaya za a yi su nemi cikin kuma da wani kuma su lankaya wani yana daga cikin sharaɗin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa wa mata lokacin da yake karɓar mubayi'arsu cewa wala ya ati na bibutanin yaftarinahu baina aidihinna wa arjulihim ba za su zo da wani ba wato wani ƙarya ba wani kage ba da za su kirkiro tsakankanin hannayensu da kafafunsu su ce wannan ɗanka ne alhali kuma ba ɗanka ba ne lau tabaraka wa ta'ala ce kada su ɓoye abin da Allah ta'ala ya halitta a cikin mahaifarsu in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir in sun kasance suna masu imani da Allah da kuma yinin lahira sai Allah ta'ala ya ce wa bu'ulatuhunna mazajansu a haƙu bi raddihinna su suka fi cancantar su mayar da su fi zalika cikin haka ma'ana idan mutum ya saki matarsa kuma saki wanda yake za ta iya dawowa saki ɗaya saki biyu to yana wato ya cancanci shi ya fi cancanta ya dawo da ita kafin ta gama idda idan ya tashi kuma dawo da ita ɗin wato ba sai an haɗu an sake ɗaura musu aure ba kawai in yace na mai da ke kawai shike abin ya wala ta koma an ce bu'ul jami'i na kalmar ba'al ba'al wato shine wanda yake miji ainihin sa wato ana nufin gwarzo abin da yake da ƙarfi kamar wato laƙumi ana ce masa wanda yake rikakke a ciki sai a ba'al kuma haila a gurin a gurin laraba a larabci aka ce ba'al yana nufin shugaba as-sayyid yana nufin wato wa wa al-malik shi ma na nufin ba'al shugaba ana ce masa ba'al wanda yake gwarzo jagora mai karfi ana ce masa ba'al to saboda ana ce mijin mata ba'al ana kamar yadda ake ce masa zauji shi zauji ana nufin wanda suka haɗu suka zamto aure na fata gani amma aka ce ba'al ana nufin wato miji din shugaba din shine ba'al malaman luga suke cewa ba a cewa miji yanzu mutum ya auro mata a larabci ba za ka ce wannan ya zama ba'al ɗinta ba in dai ba ta zo gidansa ba in dai ba abin da ya faru tsakanin shi da ita ba ta zamto ba'al bai zamto ba'al ba wannan a ƙa'idar larabawa kenan a larabci kenan sai dai a ce zauji idan wani abu ya faru tsakaninsu ya zamto ba'al ɗin sau da kasu suke suka cancanta su dawo da su su dawo da su ba kuma dawa ta cutarwa ba saboda su a daɗin suna yin wani al'amari ne shi ne mutum a jahiliya sai mutum ya saki mata sai watsar da ita sai ce ba zai dawo da ita sai ta zo dab da gama idda sai ce to na dawo da ke aka zo da ta dawo in ta zo suka ɗan zauna sai sake shi na suke ki in ta koma wannan idda ɗin sai ya fuskanci ta kusan gamawa ta zo gab sai sake daure ta sai ya ƙara mata saboda ya hana ta waɗansu kuma a cikinsu yana daga cikin ma'anar wancan ila'i na makaranta a baya waɗansu kuma sai mutum ya ajiye matarsa bayya so ya sake ta wani ya je aure ta kawai sai aje ta a gefe kawai ba shi ba ita to sai Allah ta'ala ce abinda za a yi shine wata hudu za a ba shi dama ko dai ya sake ta ko kuma ya dawo idan ya dawo to shi kenan Allah ta'ala mai gafara ne mai jin kai idan kuma nufinsa ya saki ya yi saki Allah tabaraka wa ta'ala ya san ya yi saki shi kenan Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa walahunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf walahunna gare su su mata din mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf suna da kwatankwacin abin da yake kansu na kyautatawa kamar yanda yake wato mazajensu suna da haƙi a kansu to suma suna da haƙi a kan mazaje ɗin an rawato daga abdullahi ɗan abbas allah ƙara masa yarda cikin ma'anar wannan wannan aya wa lahunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf yake cewa inni uhibbu an atazayyana li imra'ati ni ina so ne kwalliya ga matata kama tuhibbu imra'ati an atazay kama uhibbu امرأتي أن تتزين لي لأن الله تعالى قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف أروت لك عبد الله بن بس يكي تيوا إني أحب أن تتزين امرأتي ina so matata ta riƙa min kwalliya kamar wato ina so riƙa matata kwalliya kamar da nake so ta riƙa min kwalliya saboda Allah tabaaraka wa ta'ala yace wala kunna mithlu allazi alayhi bil ma'ruf su ma a kansu suna wato su ma suna da kwatankwacin abin da yake kansu tunda yana kansu su yi ado su yi kwalliya to su ma kuma suna da haƙi a kanka kai mijin kai ma kai wato ado kai kwalliya kowa ya zamto tsaf tsaf yana daga cikin wato abin da shari'a take bukata ba iya ita kaɗai mace ta zamto cikin kwalliya kai baka kwalliya ba haka ya kamata ba ita ce mai yin wanka sosai kai kuma baka wanka kai ɗan duk nunu ita kuma fes fes to wannan sai ya kawo shaidan ma iya shiga cikin al'amura ballantana kuma dama mata suna gab da ƙofofi na shaidan ita tana tsab-tsab kai kuma kana wani iri ɗan dukunu sai a samu matsala sau da ka kamar yadda yake wato kana bukatar su ma kwalliya to kai ma kuma ka musu kwalliya wani ya tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya rasulallah menene haƙƙin matar ɗayanmu a kansa sai ya ce tuɗi'imuwa idan ɗa'inta yake cewa ka ciyar da ita idan ka ci ka tufatar da ita idan ka sa tufafi kada ka daki fuskarta kada kuma ka munana mata kada ka ƙaurace mata sai a cikin ɗaki cewa ka ciyar da ita idan ka ci ba ana nufin cewa lallai sai in ka ci abinci sannan matarka ta ci ba tunda wani lokaci kai ka je kasuwa ko ka je gona kar ka dauka tunda manzo Allah ce to da'imuha idza da'imt ai idza din jinkiri ake nufi a ba haka ake nufi ko shardiya ba ka ciyar da ita idan idan ka ci ce to tunda ni ma yanzu ban ci ba tukunna su ma ba za su ci ba ai ban tashi daga aiki ba tukunna kafin in je in kai musu abinci a kamar yadda kai ma kake cin abinci to su ma kuma me ka ba su abinci kuma kamar yadda kake da wato karfin tattalin arziki kana iya cin abinci mai kyau to su ma fasci wannan mai kyau din zalunci ne ya zamto kai a waje zaka je ka ci abinci mai kyau mai tsada amma su kuma ka kyale su a gida da abinci wanda yake ba mai kyau ba su yi maka tuwon dawa miyar kuka wato su yi wa kansu kai su yi wa kansu tuwon dawa miyar kuka kai kuma ka je restaurant kana ba da umarni a kawo kaza a zubo kaza a kawo kaza to wannan zalunci abin da ya kamata shine irin abin da kai kake ci ya zamto shine irin abin da wato iyalanka suke ci zaka sha shayi su sha shayi za a fasa kwai a fasa gaba daya amma ba wato adalci bane yin haka an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama kamar da aka samu daga Jafar bin Muhammad daga babansa yake cewa Jabir ya shiga Jabir dan Abdullah ya zo gurinmu sai yake ce da ni ka bani labarin yaya hajjin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance wato hajjin ban kwana sai da ya bashi labarin ga yanda ya hajji din sai ya ambata masa ga kuduba da yayi wato a Arfa sai ya ce mutane ku ji tsoron Allah cikin sha'anin mata taqullaha fin nisa ku ji tsoron Allah cikin sha'anin mata ku mazaje fa innahunna iwanun indakum su dinnan fa wato amana ce a gurinku idan kuka rike su da amana Allah tabaraka amazana sana ce ku rike su da amana domin amana ce ta Allah tabaraka wa ta'ala a gurinku kuma sun halarta farjojin su gare ku da kalmar Allah tabaraka wa ta'ala ku kuma kuna da haƙƙi a kansu kada su yarda wani ya zauna a kan shimfiɗarku ko ya kwanta a kan shimfiɗarku kuna da haƙi a kansu mana haƙin miji ne a kan mata ta yarda ta ba wani dama ya shigo gidansa in ce wannan Allah ta baraka wata zai kama shi ko ta ba shi dama ya zauna a kan gadansa ko a kan shimfiɗarsa duk wacce ta yi wannan lallai ta yi wa Allah ta baraka wata ana babban laifi kuma ta ci amanar mijin gobar kiyama sai Allah tabaraka wa ta'ala ya kamata da wannan so daga wannan fa shine hajjin da Annabi sallallahu alaihi wasallam daga shi karshen rayuwarsa ya faɗi wannan kalamai din ku ji tsoron Allah cikin sha'anin su kar ku cuce su ku ba su haƙoƙin su ku kyautata musu su kuma su kiyayi wato shigo da wani gidajen ku ko ɗakunan ku ko kuma ma zama akan shimfiɗa ku su kiyayi wannan dan wato mafi munin al'amari kenan da hankalin namiji zai tashi a ce matarka ta kira wani gidanka ko kuma ta kira wani kan shimfiɗar sai yake cewa idan wato ɗayanku ya ga haka irin wannan ɗin to kwa iya dukansu duka wanda yake gairu mubarrah ba duka wanda za ku jin musu ko karya su ko ku tsatsaga musu jiki ba kuma suna da haƙƙin wato ku ciyar da su ku kuma tufatar da su bakin gwargwadon hali sai annabi sallallahu alaihi wasallam na barin ku abinda in kun yi riko da shi ba za ku taba cewa bayana ba shine littafin Allah sai yake cewa yanzu in aka tambaye ku dangane da ni me za ku ce sai sahabbai suka ce za mu ce mun shaida lalle ka isar kuma ka sauke amana ka dora al'umma akan daidai annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi yake cewa inna akmalal mu'minina imanan ahsanuhum khulqa khuluqan wa khiyarukum khiyarukum li nisaikum mafi wato mafi cikar mu'minai shine wanda yake kyakkyawa kyawun halayya wanda yake da kyakkyawar halayya to yafi kamala hakanan kuma wanda ya zama zababbe ga iyalansa to shine zababbe a cikin al'umma ma'ana wanda yafi yawan kyautata iyalansa to ya fi sauran shi namiji wato yana daga cikin matsayinsa shi wato samun matsayi babba daga ciki shine kyautatawa iyali kyautata iyali ina fa ibada ce ba wai kawai ganin dama ba ne ibada ce ana samun lada a kai idan mutum ya kyautata lallai zai yi farin ciki da abin da ya kyautata gobe al'iyama idan ko mutum ya tsananta musu ya zalunce su gobe alkiyama lalle zai nadamar wannan domin mafi munin wanda zaka cuta shine wato matarka ka je ka raba ta da iyayenta ko ka raba ta da garinsu kuma ka zo kai ta zalunta ta ba yanda za ta yi saboda Allah tabaraka wa ta'ala haka ya kaddara saboda ka lalle dole ne wato mazaje su ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala cikin sha'anin matayensu domin su din ababan tambaya ne kamar yadda ke su ma kuma matayen ababan tambaya ne gobe alkiyama dangane da mazajensu muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu ikon sauke nauyin da yake kanmu na iyalanmu ya ubangiji ka amsa mana ibadojinmu ya ubangiji ka amsa mana addu'o'inmu ka sanya mu cikin bayinka wanda zaka yanta cikin wannan wata ya ubangiji ka sa mu kyakkyawan karshe wanda suke tallafawa wani bawan Allah an ce ya biyo kwamiti ya bada bismillah na 1500 yau shi ma Allah ka Allah ka saka masa da gidan aljanna ka masa albarka ka biya masa bukatun shi na bukatun suna alkai duk wanda suke tallafawa na Allah tabaraka wa ta'ala ka saka masa da gidan aljanna wanda suke ta kokari wajen hidimar media da kuma kwamiti da suke shirye-shiryen wato gurin tafsiri da ma wanda suke mahalarta din duka Allah tabaraka wa ta'ala kai wa kowa albarka ka sada mu gaba daya a gidan aljanna bukatun mu na alkhairi Allah tabaraka wa ta'ala ka biya mana ka kare mu daga azaba cikin kabari ka kuma kare mu daga azabar wuta subhanakallahumma rabbana wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi